سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله قواعد شافينا 32 أمام هنا ذا متاشي بسم الله الرحمن الرحيم وهذه الشهادة وأن إذا شهادة من كلمة شهادة من da muka ambaci fa'idojin tajiya, ita ce, Ashadu Allah ilaha illallah, ashadu ina shaidawa, Allah ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wahadahu shi kaɗai yake, la sharika lahu babu abokin tarayya a gare shi, ilahan Ubangiji ne, wahidan makaɗaici, wa rabban abin bauta ne shahidan mahalarci. ونحن له مسلمون ونحن مو مسلمون ما تني قويا ne lahu a gare wanda take kalmar shahada alhamdulillah sai ne akhdari shafi to ina za a tashi ومن ضحك في الصلاة duk mutumin da yayi dariya a cikin sallah batsalar salatu sallarsa ta ɓaci dariya wata ake ƙyalƙyalewa idan ya yi ta a cikin sallah sallarsa ta ɓaci sawa'un daidai ne kana sahiyan ya kasance da mantuwa ne ya ƙyalƙyale da dariya au amidan ko da gangan ne in dai dariya ce a sallah da kowanne irin dalili sallah ta ɓaci wala yadhaku fi salatihi ba mai yin dariya a cikin sallarsa illa gafilun sai marafkani mutala'ibun mai yawan wasa ka gane ai ba wai mula'ibun ba mutala'ibun wanda shi wasan kawai shi ya sa shi a ransa wasa ne a ransa ko yaushe kawai shi a cikin warki yake kamar jahilun ne da mutajahilun jahilun wanda bai sani ba muta jahilun wanda kuma da gangan ya ya sani ya san abun amma ya nuna bai sani ba shi ne muta jahilun to haka nan mutala'ibun da mula'ibun mula'ibun mai walji mutala'ibu wanda da gangan ya san illar walgin amma kuma yake yinsa to ba mai yin dariya a cikin sallah sai mai yin warki da gangan duk da ya san cutarwar warkin. Walmuminu amma ka ga mumini na Allah wanda ba duniya ce a gabansa ba ba sharholiya ko wasa ne a gabansa ba. Iza kamali salati idan ya tsaya domin yin sallah a araba da kalbi yana bujirarwa da zuciyarsa an kulle masu wallahi da dukkan abin da ya yawanci Allah subhanahu wa ta'ala cikakken sunna duk wani abin da ba Allah ba zai cire shi a zuciyarsa a lokacin wa taraka duniya wa ma fiha kuma yana barin duniya da duk abin da yake cikin ta hatta ya hadura bi qalbihi har sai ya halarto wa zuciyarsa jalalallahi subhanahu girman Allah madaukakin sarki wa azamatahu da girman sa ne wa yarta'ida qalbuhu zuciyarsa kuma yana raurawa وترهب نفسه ransa tana tsorata min haibatin lahi saboda kwarjinin Ubangiji, jalla jalalu girmansa ya girmama. Mala ya ce, fahazihi salatul muttaqin wannan ita ce sallar mai tsoron Allah ko masu tsoron Allah. Wanda Allah ce sun rabu da kan aflahal muminun allazina hum fi salatihim khashi'una wanda suke sallah da irin wannan sifa na kakkaɓe duniya da abin da yake cikinta a zuciyarsu lokacin da suka tsaya a gaban Allah sun ga halarto da girman Allah da kwarjinin Allah da tsoron Allah a cikin zuciyarsu waɗannan mutumin da yake da irin wannan sifa yake shiga wannan hali in ya tsaya gaba Allah ina ya ga bakin yin dariya a sallah ba maganar dariya sai dai kuka na kushu'i da tsoron Allah fa hadhihi salatul muttaqin wannan ita ce sallar masu tsoron Allah wala shay'a amma babu laifi alaihi ga mai sallah fitta ba su mutum yi murmushi sai dai kar hanci amma baya bata sallah dariya da kyakya cewa wata har murya ta bayyana a dalilin dariya ita ce nake bata sallah amma murmushi kadai wannan baya bata sallah alhamdulillah sai ne iziya shafi saba'in da nawa na saba'in da hudu ina za mu tashi fasulun rabewa ce nan insha Allah al'azalu sunnatun al'azalu kiran sallah sunnatun sunna ne fil mawadi a cikin gurare allati wata al'adatu ga al'ada an tantani Allah mutane suna taruwa biha a wannan gurin bi ma'ana mutane suna taruwa su yi sallah a gurin kal dawami kamar masallatan juma'a wal masajidi da masallatai na unguwanni ina fata an gane to ko ba masallaci bane in dai al'ada mutane sukan taru su yi sallah to an sunnanta in lokacin sallah yayi a kira sallah tunda mutane sun saba amsa kira su taru su yi sallah a wurin wa huwa abin da ake ce masa al'azanu a shari'a ba a luga ba al'azanu a luga shine sanarwa kowace iri ma to amma a shari'a aka ce maka al'azanu shine al'ilamu bi dukuli waqti salatil mafruba sanarwa da shigar lokacin sallah a bar farlanta ina fata an gane ba a yi wa sallar nafila kiran sallah ko da nafilan nan sunna ce mu'akkada sallar idi ce ko sallar roƙon ruwa ko sallar kiskewar rana ko da kuma za a taru tare da lima a sallace ta in dai ba mafaruba ba ce ba a mata kiran sallah ina fata an gane shi yasa a cikin sharadin yace maka al-mafruda a bar farlanta kuma bil alfazi kiran sallah ana yin sa da wani lafazi al-mashru'a a bar shar'antawa ba duk abin da kaga dama za ka yi amfani da shi wajen kira mutane su yi sallah ina fata an gane dole ne ka yi shi da wani lafazi almashru'a abin shar'antawa wa huwa lafazin da aka shar'anta a kira musulmai zuwa yin sallah shine Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbar Allah mai girma ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa haƙiƙa lallai annabi muhammadu manzon Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ina shaidawa lallai annabi muhammadu manzon Allah to idan na kiran sallah ya zo nan thumma yurji'u shahadataini sannan ya sake kokkoma wa wannan kalmar shahadar guda biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sune a shahadatayn zai sake komawa ya maimaita su bi arfa'i min sauti da mafi ɗaukaka daga muryarsa awwalan ta farko yanda yayi shahadar a farko to in ya zo na biyu ɗaga murya fiye da yanda yayi a na farkon summa ya ƙulu sannan sai sai hayya ala salat ku taho zuwa ga sallah hayya alal sala ku taho zuwa ga sallah hayya alal fala ku taho zuwa ga samun babban rabo hayya alal fala ku taho zuwa ga samun babban rabo Allahu akbar Allah mai girma Allahu akbaru Allah mai girma la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wannan shine lafazin da aka shar'anta a kira musulmai zuwa yin sallah wa yazidu fi azani kubi ne kiran sallah yazidu yana karawa fi azani kubi cikin kiran sallar asuba idan alfijir ya hudo ba'da qawlihi hayya 'ala salah hayya 'ala al-falah bayan faɗinsa da yake hayya alal falahi sau biyun nan to sai ya ce as-salatu khairun minan nawmi as-salatu sallah khairun shine mafi alheri minan nawmi akan yin bacci zai yi wannan kalmar marratan ita ma sau biyu alhamdulillah sai ne Yau, risala shafi Zakariya, da kawai zan da ba su kula wa roba. ka kai gida sai ka kawo can shafi na nawa Ibriya a risala a samun dani dari biyar da saba'in da hudu da tamanin da hudu to ina za a tashi بينه ولا كفاف بين هر وعبد بابه كفافي tsakanin ‘yantacce da bawa, fi zurin cikin rauni, abin da yake nufi idan ‘yantacce ne ya yi wa bawa rauni, ba za a yi kifasi ga wannan ‘yantaccen ba. Misali, in ya kwakwale wa bawa ido ba za a kwakwale masa ido ba, sai dai ya ji ya jiya. diyyar kuma ba ta ‘yantacce ba, domin ido guda ɗaya rabin diya ne, guda biyu cikakke diya. A'a, gwargwadon abin da launin nan ya tauye a kimar bawan nan shi zai biya. In bawan nan a kasuwa kudinsa dubu ɗari ne inda yana da lafiyar ido. A dalilin an cire mar ido ɗaya, farashinsa ya faɗi da dubu goma. kimarsa ta da dubu tasa'in saboda an cire mar ido ɗaya to dubu goma na zai ba gwargwada abin da launin ya rage ya tauye shi ne za ka zai hausawa da ko har yanzu ma idan mace tana mutu za ta ce bari na miki launi in rage miki farashi in da farashi yake zai tsada aka miki mummunar tabo a yanzu a cikin miki ko wai a rage masa farashi to a bayi ake yi wa wani abin da yake nufi idan ƴantacce ya yi wa bawa launi ba za a yi kisasi ba sai dai ya biya ma na ƙasa kun aibu abin da wannan aibin ya tauye a farashin bawa amma in bawa ne ya wa ƴantacce launi to za a yi masa kisasi ka gane ai karka da an ce wala jama'a bayna hulun wa abdin ka ɗauka idan ma bawa ya wa ‘yantaccen ba za a bar komai ba, idan ‘yantacce wa bawa ba ba haka ake nufi ba. Shi dai ‘yantaccen ne ba za a masa kisasi ba don ya yi wa bawa launi, sai dai ya biya ƙimar abin da launin ya tauye na farashin bawa. Amma in bawa ne wa ‘yantacce launi za a yi kisasi. Wala bai na musulmin wa kafirin haka nan babu kisashi tsakanin musulmi da kafiri shi ma da irin waccan ma'anar in musulmi ne ya yi wa kafiri launi to ba za a yi wa musulmi kisashi a yi masa irin wannan launin ba sai dai ya biya diyar launi amma diyar kafiri ka san tunda ba bawa ba ne ba ma na ƙasa wani aibu zai biya ba zai biya diyar launi amma ta kafiri wanda rabin diyar launin musulmi ne amma idan kafiri ne ya yi wa musulmi rauni to za a masa kisali wasa'iku kaga mutumin da yake kola dabba makiyayi da yake kola dabbobi wal qa'id da mai jan dabba ya daula mata igiya a wuya yana ja warrakib da mahayin dabba ya hau jaki ko doki ko raƙumi ko alfadari to waɗannan za nuna masu biya ne lima waɗa ake dabbatu ga abin da dabba ta taka. Na shukar mutane, duk abu da dabban nan ta kasa wannan fa ana maganar dabba da take tare da mutum da yake korawa ko yake ja ko ya hau kai yana tafiya wa ma kana minha amma abin da ya kasance na wannan gonar ko shuka min gairi fi'ilihim ba tare da aikin su ba ka gane ai ba wani abu da masu gonar suka yi na alamar wannan gona ce har mai korawan ya kora shi bai san ma cewa gona ce a gabansa ba ko mai jan ba wata alama musamman in shuka tana karama kaga daga nesa ba gani zai ba ko au ko kuma wahiya ita gonar waqifatun tana tsaye bigari shay'in ba tare da wani abu ba ku ila biya da aka aikata gare ta ba wani alamar kunya ba wani alamar noma shukar kuma ko ba ta tsira ba ko yanzu ta tsira ba ganin ta ake ba to fa zalika abin da dabban nan ta taka da sa'iqin ya kora ko qa'idin ya jata ko rakibin ya hau ya bi ta kai fa zalika wannan hadarun banza ne ba abin da za a yi ka gane yayi ita shari'a tana duba kowane bangare saɓanin waɗanda za su zo da dabbobi suna gani amfani ya yi amfani su zuba sun sani har ma idan mai gona yi magana a harbe shi ko a sare shi kaga wannan kuma hukuncin sa daban wa ma mata fi bi'irin abin da ya mutu a cikin rijiya na dabba kenan ko ma mutum ya faɗa rijiya ya mutu au ma'adinin ko ma'adinai inda ake tono zinare da azurfa da sauran ƙarafa da tama da kwal min gairi fi ilahadin ba tare da aikin wani ba ba wani ne ya tura shi ba ba wani ne ya shiga ramin ya je ya ruguza ramin ya danne shi ba to fa huwa hadarin wannan jinin nasa da ya zuba ya mutu banza ne ba wanda zai biya jiya ba za a ce wanda ya tona ko wanda ya ɗauke shi a yi IOC laborori da suke ana ana biyan su ko ba za a ce wanda ya ɗauke shi aikin shi bai biya ba ko an ɗau mutum yasar rijiya eh ko yasar shadda ko tonan shadda ko rijiya sai ƙasa ta afka ta danne shi ya mutu to wannan babu biyan diya shine ma'anar hadarin din wa tunajjibu diyati ji ne ko ja yawwa domin yawa ya fi kyau muna muke suna yi wato da jamuti ya ba ana tauralan da ana tauralantar da biyan jiya alal aqilati abusa dangin wanda yayi wannan kisan ko yayi wannan launin in ya kai sulusin jiya zuwa sama fi salati su yi cikin shekara uku ba wai a take yanzu a ce ku je ku kawo ba ai mutum sai ya tsiya ce raƙumi ɗari wasa ne ko dinare dubu wasa ne a lokaci ɗaya to ana biyan ta ne cikin shekara uku in cikakke biya tunajjamu ɗin nan taurarantarwa yana nufin wata shekara ɗaya wata nawa ne a cikin ka goma sha biyu shekara biyu watanni nawa ne ashirin da hudu shekara uku wata nawa zai zama wata talatin da shida to a ciki ake biya biyar in cikakkiya ce raƙumi ɗari ko dinare dubu sai a ce to in an raba shi talatin da shida nawa ne ɗaya cikin talatin da shida aka ce kaza ne to duk wata abin da za a kawo shi duk wata a kawo ɗaya bisa talatin da shida na biya kaga aka samu wata talatin da shida shekara uku an gama biya yau haka ake biyan biya wa sulusuwa sulusun biya launin da aka yi ya kai sulusun biya to ana biyan sa fi sanatin cikin shekara ɗaya ko in cikakkiya ce shekara uku idan sulusi ne ɗaya bisa uku to a shekara ɗaya za a biya wa nisfu halabin biya kuma ana biyan sa fi sanatar cikin shekara biyu in launin da ya yi kamar ya kwakwale wa mutum ido ɗaya ko ya yanke masa hannu ɗaya ko ƙafa ɗaya kaga duk fiddiyati ne to a shekara biyu za a biya wannan raƙumi hamsin ne ko dinare ɗari biyar ɗin wadiyatu kaga ita diya maurusatun abar gada ce allal fara'i da abu salaban gado yadda aka raba dukiyar mamacin da ya bari to haka nan wanda ya kashe shi in ya biya diyar haka nan za a raba diyar gwargwadon yadda ake raba gadon mamaci shine ma'anar wadiyatu maurusatun abar gada ce alal fara'i da abu salaban gado wa fi dalilin hurrati to alhamdulillah masha Allah waka da zuwa haka da himma ya yan uwa ya ijtihadi masha Allah ya himma to alhamdulillah waka da zuwa alhamdulillah masha Allah alhamdulillah alhamdulillah ko ta gobe ne to akwai